أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله إنا ذا مساشي قوائد شافي هنا to nuna na talatin da takwas ina za mu tashi walaha salasu adajis zakka tana da ladubba guda uku tana da ladaboji guda uku wanda ake so wanda zai ba da zakka ya aikata su ladabi na farko shine ibun nafs daɗin rai fiha a cikinta a cikin ba da ita ka ba da ita kana mai jin daɗi a zuciyarka Allah ya arzuta ka da dukiya har ta kai zakka kuma kana jin daɗi ka cire haƙƙin Allah ka ba da umarnin Allah ka cika wani rukuni daga cikin rukunin addini inda ba kowanne mutum ne Allah yake ba shi dama da iko har ya mallaki abin da za a cire zakka ba. Ina fata an gane. To karka ji bakin ciki ka labu da dukiya, ko karka ji ciwo, ko karka ji kama da ita ne tilas, ko karka ji cewa hukuma ta takura maka da ta turo jakadu aka cire zakka. Ka ba da ita da daɗin rai, wannan ladabi ne. Wa kaunuwa da kasancewarta kiyarar mali zaɓaɓɓun dukiya in ka tashi bayarwa karka ba da lalatacciya karka ba da mara kyau karka ba da wanda bayi da kima ko wanda bayi da daraja a idan mutane ka ba da duk wanda ka bawa zai ji daɗi ka ba da irin wacce in an baka a cikin haƙƙinka kamar kana bin mutum bashi sai ya zo ya baka za ka karɓa ka ji daɗi cewa ya baka mai kyau to in za ka ba wa Allah shi ma ka zaɓo irin wannan kiyarar mali saboda Allah ya ce wala ta yamma mulkhabisa minhu tunfiquna kar ku cuɗanya ko kar ku nufi alkhabisa mummuna tunfiquna da za ku ciyar minhu daga gare shi yace walastun bi akizihi wanda ku ba za ku karɓe shi a haƙƙin ku ba in haƙƙinka ne kai aka kawo ba za ka karɓa ba illa an tugumi rufi sai dai in kun rintsa ido a cikinsa sai dai kana jin nauyi silikinka ne kana gunsa bashi da ta sai ka maka matattun kuɗi ya gaggu masu gam kaga akwai nauyi ka ce babba ko babo ba zan karɓa ba ko amma dai zuciyarka ba ta to in ka tashi ba da zaka karka ba wa Allah ilimi wanda in abokinka ne ko mutumin da baka san shi ba baka jin nauyinsa ba za ka karɓa ba walassun bi ake zi wanda ku ba za ku karɓe shi ba alkadisa din nan illa an tugumi rufi sai dai kun rinka ido kawai fiye a cikinsa za ku karɓa amma ba don zuciya tana so ba to Allah ce in za ku ciyar ko za ku bawa Allah kar ku ba da irin wannan saboda haka ake so ta zama kiyarar mali zaɓaɓɓiyar dukiya in za ka ba da zakka ta kuɗi misali to ka nemo sabon kuɗi inda hali a cikin kuɗin naka ko banki ka je a baka sabi ka zo ka bayar ya fi lada ina fata an gane in dabba ce daga cikin wanda ta waje ba shekarar riya in tinkiya ce ko akuya ko tabi'i ne ko musinna ko ko hikka ce an dawo laƙuma gashi nan dai in za ka bayar karka ba da wacce take da aibi karka ba da gurguwa ko makauniya ko da shekarunta ya kai din karka ba da wacce take da wani illa wasatarwa na uku shine da suturce ta anil uyuni ga barin idanuwa domin gudun riya amma wasu malamai sun ce ka ba da ita a gaban mutane ya fi saboda jama'a su maka shaidar kayi zakka ka gane ai shi ma da ka bashi ka bayyana masa cewa zakka ce ba sadaka ce ta nafila ba kyauta ka ba a haƙƙin Allah ne ka bashi Eh, yawwa ko wani in ya gani shi ma zai ce "Ah, wani ma ya bani zakka ba lanka namu wani ma kudinsa jarinsa bai kai namu ba ko da- ko garkensa bai kai namu ba ko abin da ya noma bai kai yawan namu ba shi ma har ya bani zakka ko ba dan Allah ba zai ji kunya a ce wani yayi zakka shi bai yi ba to kaga ka taimake shi ka taimaka wa kanka to alhamdulillah sai ne akabari shafi na nawa shafi na uku yau akabari shafi na uku na za mu tashi wa yajibu alaihi yana wajaba ga musulmi an yi hafiza ala hududillah ya kiyaye iyakokin Allah asalin alhudud iyaka jami'in na alhaji da Allah ce tilka hududullahi fala ta'tazuha eh waɗancan abubuwa da Allah ya zayyana wala taqrabu zina wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala ta'kulu mal al-yatim illa billati ko yawwa wala gashi nan dai wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ka gane ai wa abudullah wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana duka waɗannan sune hududullah to wajibi ne alaihi ai alal mukallaf ga baligin nan mai hankali an yi hafiza ya kiyaye ala hududillahi a bisa iyakokin Allah sune dokoki da Allah ya shimfiɗa wa bawa wa ya kifa ya tsaya inda amri inda Allah ya umarce shi wato a wajen umarnin Allah da yake ka tsaya a nan kar ka ƙetara fala ta ata zuha ko fala ta ƙarabuha to ka tsaya inda ya umarce ka inda yake fala ta ata zuha kar kar ka ƙetara ta to ka tsaya kar ka tsallaka inda yake fala ta ƙarabuha kar ka kusance ta to ka tsaya a nesa nesa kar ka zo kusa ne shine inda amrihi a wajen umarninsa wa nahayihi da kuma haninsa wa ya tuba ilallahi kuma ya dinga tuba zuwa ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki inda shi dan adam ne a cikin yan adam din ma ba annabi bane shi ba mala'ika bane eh dole wasalan zai yi sako to daga yayi sako maza maza ya tuba zuwa ga Allah kabla an yasqada alaikin kafin Allah ya yi fushi da shi domin sako in ya yawaita yana jawo fushin Allah kuma idan ya ƙara yin yawa yana jawo bala'i ga al'umma gaba yawan sako ba ƙwarai kuwa idan al'umma ta zama mai sako wancan yana yi bai tuba ba wancan yana yi bai tuba ba can ma ana yi ba a tuba ba can ma ana yi ba a tuba ba to gaba ɗaya fushin Allah sai ya sauka akan waɗannan jama'a ko wannan al'umma sai Allah ya cire albarkar ƙasa ya riƙe ruwan sama ko ya jefa muku yaƙi ko ambaliyar ruwa ko girgizar ƙasa gashi nan dai bala'i iri-iri wannan duka fushin Allah ne ke jawowa dama ya ce wa ma asabatkum min musibatin fa ma kasabat aydikum ko duk abin da ya same ku na- na- na na masifa to fa ma kasabat aydikum a dalilin abin da hannayenku ta aikata ne abin da kuke aikatawa ne yake jawo muku to saboda haka dole mutum ya tuba tun kafin Allah ya fushi da shi alhamdulillah sai wa shuruɗu tauba sai me ziya masu ashe ma wasu zo ba ko to bismillah da kai naka wane ne malamin yi eh to Allah dai aiki muka yanzu ka dona daga inda muka kwana da ba a farko muke dama shi muna tafiya da shi da group shekaran jiya ma wancan muka sauke shi muka dawo da shi ranar asabar to ina za mu tashi yawa Na'am? to muna muna muna cikin izziya ko Muna- muna muna cikin al- alwabul ashiru fil fara'id muna cikin fasali na farko al-furudul lati hiya usulul sitta jiya mun yi suka uku yau za mu tashi tushe na hudu shine ne wasu lusani a a cikin tusukan gado guda shida akwai sulusani shine biyu cikin uku a kasa dukiya uku a ɗebo kashi biyu a bawa mutum shine an bashi sulusani da shi wannan sulusanin nan biyu cikin uku fardu kulli isnatayn rabo ne na dukkan wasu mataye guda biyu akwai ta'u ta anisi isnatayn da ce isnaini ba mata ake ba su lisani rabo ne na dukkan wasu mataye guda biyu fasa'idan da abin da ya hauhawa daga biyu tastahiqu ihdahunna idan faradatin nisfa wanda ihdahunna ɗaya daga cikin wannan mata ayi guda biyu tastahiqu tana cancantar an-nisfa rabi idan faradat idan ta kadaitu karatun da muka yi a baya da muka ce an-nisfu din nan a tushe na farko wa huwa faru kamsatin ba shine rabon mutum biyar to a cikin muka ce guda hudu din mata ne ɗaya ne kawai na miji shine miji to in ka cire miji guda hudun nan wanda kowace in ta zama ita kaɗai tana cancantar a bata nisfi idan ya ce ta tsatso albintu da sirbi ana bata rabin dukiyar ubanta in ita kaɗai ce wa bintul ibni sai yar ɗajika idan ita kaɗai ce ta cancanci nisfi ka gane ai sannan idan babu ita akwai yar uwa shakikiya ita ma in ta zama ita kaɗai ce dan uwan ya bari za a ba ta nisfi in babu ita akwai yar uwa li ajiya wanda ita ma ita kadai ce tana cancantar nisfi waɗannan guda hudun kowace su tastahiqu ihdahunna idan faradatin nisfa ihdahunna ɗayan su tastahiqu tana cancanta an nisfa rabi idan faradin idan ta kadai to in suka zama su biyu idan ƴaƴa ne mata zalla daga biyu zuwa sama ko su ɗari ne in dai ba namiji a ciki to sai a ƙala musu sudusi a cikin nusufi sai ya zama sulusani in an kasa shida in ita ɗaya ce aka ba ta uku ba an ba ta rabi ba eh to in suka zama biyu zuwa sama sai a ɗauko ɗaya bisa shida a ƙara musu ya zama nawa hudu kaga ya zama sulusani abinda aka ƙara musu shi ne sudisi an ba su uku shi ne rabi a cikin shida idan ɗaya ce da suka zama biyu zuwa sama sai aka ƙara ɗauko ɗaya a cikin wannan shida kaga sudisi aka ɗauko sai aka ƙara musu ba ya zama hudu ba duk biyu su uku shi ne shida kaga biyu shi ne sudisi biyu sulusi biyu sulusi sai aka ba su hudu kaga sun samu sulisani an ƙara musu kuma sudisi ne to ko su ɗari ne in dai ba namiji ba za su yi asibiti ba sai dai iya iya rabon su kenan wannan su lusani shi ne yake maka farudu kulli isnatani fasa'ida labori na dukkan wasu mataye guda biyu fasa'idan da abin da ya hauhawa daga biyu wanda ɗayan su in ita kaɗai tana cancantar nisifi to amma da suka zama biyu zuwa sama sai a ƙara musu sudisi sai a ba su sulisani kaga nan babu namiji a cikin masu cin sulisani ko yawa in kaga namiji ya samu sulisani to ɗaya sulusi ne ɗaya kuma asibiti akan samu haka amma ba za a ce sulisani ba an ba shi sulisinsa kuma wani abu ya yi saura sulisi ya yi saura babu asibi sai shi uba ne ko ɗa ne shi kenan sai a bar yawwa ya ɗauka sun ya yi asibci sannan tushe na biyar wa sulusu shine sulusu ɗaya bisa uku shi kuma faradul ummi rabo ne na uwa ma'a faƙadul hajji tare da rashin matsali uwa da ɗanta ya mutu to wannan ɗan nata in dai bai bar ɗa ko jika ba to dole a ba uwa ɗaya bisa uku sai dai in an shiga garra'iya akwai garra'iya wanda ba ɗa ba jika babu ‘yan uwa biyu amma kuma uwa sai dai a ba ta sulusu ma bakiya shi ne idan ɗan nata da ya mutu ya bar uba ya bar mata ko mata yi to a nan ba za ka samu cikakken sulusi ba kuma gashi babu hajji ba hajji ba ɗa ba jika babu yan uwa guda biyu zuwa sama to saboda miji tun farko ya kwashe rabi Eh? a cikin shidan nan an ba miji uku saura uku shi kuma uba yana neman sulusi dama nawa ne sulusi tun da ba ɗa ba jika ka ce mun biyu to ya kwashi biyu a cikin shida saura ɗaya to kaga ta samu sulusu ma baki yanzu an an koma asali ta ko- ta samu sudusi ne ko tun da ya kamata amma ba za ta masa sudusi ba sulusu ma bakiya eh sulusu ma bakiya saboda miji ya kwashe uku Ya- yanzu ne ma bakiya uku to uku aka dauki da ai ai sulusun uku ne shi ne kuma sulusu ma bakiya amma ba za ta ba ta sulusi ba saboda kar ta ji an bibita uba a kanta to in ba irin wannan ba duk juyin da za a yi uwa tana da sulusi in dai ɗan nan nata babu hajibi ɗanta da ya mutu bai bar ɗa ko jika ba to za a bata sulusi ne ɗaya bisa uku na abin da ɗanta ya bari wani isnaini da kuma mutum biyu maza nan da ce isna ta yi ba yawa isnaini mutum biyu maza fasa'ilan da abin da ya hauhawa daga biyu min waladin ummi daga ‘ya'yan uwa ma kanu koya suka kasance, ko maza ne ko mata shi ne ma kanu ɗin, ‘yan uwa ne umar ba shaƙiƙai ba ba li- ba li'abbai ba, ina fata an gane, in sun zama biyu, da Allah ce walahu akun au ukutun, ko falikulli wahadin minhu masudus, fa in kanu a kasarar min zalika wa hum shuraka'u fi sulus ai haka Allah yake wannan gadon dan uwa da ummi ne idan mutum ya mutu bayi da asubai sai dangin uwa sai dan uwa da ummai to idan dan uwa da ummin nan akun dan uwa ɗaya ne an ukutun ko yar uwa kaga shine ba kanu din Qur'ani ma cewa yayi ko ko namiji ne ko mace walahu akun na ukutun yana da ɗan uwa namiji ko ‘yar uwa mace, ka gane ai, to fali kulli wahidin minhu masulusi, kowane ɗaya aka samu, namijin aka samu ɗan uwa da ummi, ko mace aka samu za a ba shi sudusi kaɗai. Fa in kanu aka sara min zali, in suka zama sun sun wuce ɗaya, ‘yan uwa da ummi shi da na isnaini fasa'ida, ko? To fali fahim shuraka'u fi sulusi, Allah ke to ƴan uwan umman nan za su yi tarayya cikin sulusi na abin da ɗan uwansu ya bari to shi da nan malam yake gaya mana daga cikin masu cin sulusi isnaini guda biyu kaga aksara min zalika kenan fa hum shuraka'u fi sulusi fasaidan da bin ya hawa daga biyu min waladin ummi amma daga ƴaƴan uwa ƴan uwa da ummai kenan ma kanu ko ya suka kasance ko maza ne ko mata kuma sulusin nan za su je su raba shi sawa'an daidai wa daida babu lizzakari misal hazil unsa domin dangin uwa ne su ba dangin uba ba sannan a cikin tushe na bakwai wa sudusu akwai sudusi na bakwai ko na ƙarshe kai na shida na takwas eh na takwas a na shida kai yawa dama usulun kitta ne yawa su- sudusi shine na ƙarshe ɗaya bisa shida shi kuma farudu sab'atin rabo ne na mutum bakwai duk wanda kaji an ce an bashi tudusi to yana cikin mutanen nan guda bakwai na farko dai al'abi uba ana bashi ɗaya bisa shida tudusi ko ma'a wujudul hajji tare da sabuwar matsali a can mun yi magana ana bashi tudusi ma'a faƙadil hajji uwa ma ana ba ta sulusi ma faƙadil hajibi to idan akwai hajibi shine ɗa ko jika to uban mamacin nan ya tashi daga sulusi ya koma sulusi a nan kam ‘ya'yansa ko sun kai ɗari dole a cire masa ɗaya bisa shida shi uba sannan ce wal ummi da uwa ita ma ana ba ta sulusi ma a wujudul hajibi tare da samuwar matsali a nan inda akwai ɗa ko jika uwa da uba duk matsayin su ɗaya ne. Sudusun nan ɗaya bisa shida za a ɗauko a bawa uba a sake ɗauko sudisi ɗaya cikin shidan nan a bawa uwa ba saura hudu ba to sai ƴaƴa su taru su yi zakarin nuna hajji da usayi ko kuma akwai mata ita ma a ciki sai an cire mata sumuninta sannan abin da ya rage su ɗauka su je su yi zakari wal jaddati haka nan da kakayya mace uwar uwa ce ita kadai ko uwar uba ce ana ba ta ɗaya bisa shida idan faradata idan ta kadai kaka ce ta wajen uwa babu uwa to sai a ba ta sudusun abinda za a ba uwar ko kuma a'a kaka ce ta wajen uba sai zama babu uban kuma babu uwa to ana ba ta wannan sudusi idan fararin idan ta kaɗe su. Au kana ma'aha ukura ko kuma akwai wata kakar tare da ita tushari kuwa da take tarayya da ita, kuma wacce take tarayya da ita ta cancanci gadon. Akwai kaka ta wajen uwa, akwai kaka ta wajen uba, kuma ba uwa babu uba, to sai a ba su wannan sudusin su je su yi musharaka a cikin su na ba daidai wa daida. Ina fata an gane. Amma akwai bambanci, ita kaka ta wajen uwa hajibinta ɗaya ne ita ce uwa idan ba uwa ko akwai uba dole a bawa kakan nan ta wajen uwa sudusi ka gane ai idan kuma ta wajen uba tana nan ita hajibinta biyu ne sai ba uwa ba uba dan ɗanta ba zai gado ba ita ba ta zo ta yi gado in uba yana na aira da gado ko to ko da kaka ta wajen uwa tana nan babu uwa sai kaka ta wajen uba tana nan amma akwai uba to ta wajen uban nan ba za a bata komai ba ta wajen uwa ita kadai za a bawa amma in ya zama ita ma babu uban babu uwa to shikenan kaka ta wajen uba ita ma za ta shigo sai a ba su sudusin su je su raba a tsakaninsu wal wahidati da mace guda ɗaya fa a kasara da mafi yawa daga guda ɗaya min banatin ibni daga ‘ya'ya mata na ɗa jika kenan mace ‘yar ɗa idza kana hunaka bintu sulbi in ya kasance a wannan gada akwai ‘ya ta tsago ba mun faɗa ba a cikin tushe na farko an nisfu lil binti ko al bintu lil sulbi to sai zama gadon mataye guda biyu ne amma ba darajar su ɗaya ba ɗaya tana sama da ɗaya ɗaya ya ce ɗaya jika ce jika kuma ƴar ɗa to idan wannan bintu sulbi ɗin ya ta tsatso aka ba ta nusufi to ita wannan ƴar ɗan za a ba ta sudusi ne ina fata an gane ƴar ɗa in dai ba namiji a cikin jikokin to za a ba ta ɗaya bisa shida sauran abin da ya rage in akwai shaƙiƙi ko li'abi ko ɗan shaƙiƙi ko asibi dai shi zai zo ya ɗauka ko baffa shaƙiƙi ko baffa li'abi ko ɗan baffa shaƙiƙi ko ɗan baffa li'abi ina fata an gane amma ya zama ba namiji a cikin su su ma ƴaƴan nan da akwai namiji fa kasan jikokin nan ba su da gado ko maza ne duk abin da ya jawo wannan rashin namiji a cikin ƴaƴan da rashin namiji a cikin jikoki to sai a ba wa ita wannan ‘yar nusufinta daidai, inda tana sama da wannan a daraja, sannan ita jikan nan sai a ba ta sudusi shi ne tamamu sulusai. Sulusani nan da muka faɗa ba mun ce in mata zama biyu zuwa sama ana ba sulusani ba? To, inda darajar su ɗaya ne sulusanin za a ba su su laba daidai wa daida. Inda dukkan su ‘ya'ya ne ko dukkan su ‘ya'yan ɗa ne. To, amma da darajar ta bambanta waccan ‘ya a ba ta nusufi. ita kuma wani a ɗauko sulusi a bata kaga an samu tamamu sulusai sai ya ce wani ukutu da abi da ƴar uwa li abiya ana bata sudusi guda ɗaya fa a kasar da mafi yawa daga ɗaya min ma'awujudin ukutu shaƙiƙa tare da samuwar ƴar uwa shaƙiƙiya irin yadda aka yi tsakanin ƴa da jikan nan to haka za a yi a tsakanin shaƙiƙiya da li'ajiya in ya zama babu ƴa babu jika gado kaga zai zago yan uwa idan babu uba to a yan uwan ma babu maza sai yar uwarsa shakikiya guda ɗaya da yar uwarsa li'abiya guda ɗaya amma li'abiyan ko da ta wuce ɗaya li'abi fa a kasara shakikiyar dai guda ɗaya ce ko to shakikiyar na ita za a ba wa nisfi kamar yadda aka ba wa ya nisfi a can sannan wannan yar uwa da an biya macen tunda ba namiji a cikin li'abban sai a ba ta sudusi in su biyu ne ma fa aka tara ko sama da biyu za a ba su wannan sudusin ko eh sudusin shi ne ta ba mu sulusai sai su je salaba a zakanu ma'aududin ukutin shakika ba abin da ya taba shi ko da akwai ɗa namiji a cikin ɗan uwa ne abai za a cire mata nusufinta sannan wani namijin ya ɗauko nusufin su zai su yi lizzakar bisul hajjin unsa yi bi da ƴan uwansa da abai kamar ƴaƴa ne da jikoki idan ya zama a cikin jikokin nan akwai namiji amma ƴar guda ɗaya ce mace to za a ba ta nusufinta cikakke sannan shi wannan jika namijin zai ɗauko nufin ya zo ya haɗu da ‘yan uwansa jikoki mata zai fi duk zakarin bisul hajjin tsuntsaye. To wannan matsalar da aka samu babu namiji a cikin jikokin, wancan ma babu namiji a cikin li'abban, saboda haka sulusi kawai za a ba su shi ne tamamu sulusai ne. Sannan sai ce walwahidi sai mutum ɗaya min wani ummi daga ‘ya'yan uwa, ɗan uwa da ummi yake nufi. zakaran kana au'unsa dama can yake maka ma kanu namiji ne kana shi dan uwa ne ummin nan au'unsa ko ya mace ce yar uwa ni ummiyan to idan ya zama guda ɗaya ne shin a cikin sulufi ba ba abun faɗa ba idan sun kai biyu fa in kanu aka sanar min zalika wa hum shuraka'u fi sulufi to anan ana ana magana ɗaya ne walahu aku na wukutun yawa shi ne walwahidi din guda ɗaya akun au ukutun zakarar kana au unsa to fali kulli wahidi min huma sudusu Allah ya ce ko in namiji ne in mace ne za a bashi sudusi sannan ya ce walgadi da kaka ana bashi sudusi ɗaya bisa shida ma'alwala da in zai gado tare da ɗa awwala da ibni ko in zai gado tare da ɗan ɗa shine jika bi ma'ana idan babu uba kenan kaka yana shigowa ya tsaya a matsayin uba yadda uba zai yi gado da ɗa a bawa uba sudisi ko zai yi gado da jika ɗan ɗa a bawa uba sudisi wannan jika shi kaɗai ya kwashe kashi biyar ɗin a cikin shida to haka nan in babu uba kaka shi zai zo ya zauna a matsayin uba na wajen uba sai a bashi irin abin da aka ba wancan fatima to alhamdulillah Allah to jika ku ai ai ai yahu kaka ya yahu uba ma karfi inda in yana nan yana ta da uba daga sulusi ya mai da shi sulusi ina za shi da za a yi Sai ne, ungo. shafi na nawa baka da ita ya jima alhamdulillah risala shafi na nawa ne shafi na talatin da tara sabr dani da jeron bugu wa qallu ma yusalli fihi ar-rajulu min al-libas mafi karancin abin da namiji zai yi sallah da shi na tufafi bi ma'ana mafi karancin tufan da zai isa namiji yin sallah saubun tufafi ne satirun mai suturcewan jiki banda shara-shara banda mai ƙofofi kamar leshi da ake ganin jikin mutum min jir'in shine doguwar riga auri da'in ko kuma mayafi shi saubun ɗin idan ce tufa yana ɗaukar riga yana ɗaukar mayafi shi saubu amma aka ce a jirgu wanda aka ɗinka shi ya zama riga aka ce rida'u wanda aka mai da shi mayafi da ake yafawa a jiki to kowanne inda ya suturce jiki ana yin sallah da shi sai ma da ce wa jir'u abin da ake masa a jir'u shi ne alƙamisu dogon riga shi ne ajir'u da yake maka min dir'in auri da'in to in baka sa addir'u ba shine alqamisu doguwar riga ko ba wando a ciki in dai ta sauka ƙasa da gwiwa shikenan za ka yi sallah da ita in dai tana da kauri ba share-share ce da ake ganin jikinka ba wa yukrahu an karanta an yusalliya bi saudi laysa ala aktafi minhu shay'un wa yukrahu an karanta wa namiji an yusalliya yayi sallah bi saudi da wani mayafi da ya yafa a jikinsa ya daura ya daurin kirji irin yadda mata suke yi ko ya daura daga cibiyarsa zuwa gwiwa laisa ala aka tafi minhu shay'un laisa shay'un ba wani abu minhu na wannan mayafin ala aka tafi akan kafadinsa ba mayafi ne da ya yafo tun daga kafada ya sauka har zuwa gwiwa ba ba kuma akan riga ya daura mayafin ba inda akwai wata ko singileti ko bel da ta sauka kasa da cibiya kuma ya kawo zanin ya daura to wannan babu karhai wannan matsalar ya yi sallah da mayafi ɗaya kuma laisa ala aka tafi minhu shay'un ba wani abu na tufafi akan kafadarsa kafadarsa a waje an karhanta fa in fa'ala idan ya aikata yayi sallah a haka lam yu'id ba zai sake ba sallah ta inganta amma yayi makaru amma da sharadin har ya gama sallan nan ruku da sujjada zanin nan bai sauka ƙasa da cibiya ba dama abin da ake gudu ke inda ba wani abu a sama ka ɗaura mayafi zai iya sauka in ya sauka ƙasa da cibiya fa to ka yi tsirala sallah ta ƙarfi amma akwai wani abu ko mayafin yana da yalwa ka ya fashar a kan kafaɗa ka ga ba zai taɓa sauka ba wasu ma suna ƙulle shi a nan ko ka ga wannan kamar ka sa riga ne daga zan rigar jikinka ba za ka sauka ba in kana sallah to haka na wannan mayafin da ka kulle shi a kafadar ka ba zai sauka ba wa aqallu ma yujzi al mar'ata min al libas mafi to nan malam bai gaya mana fa iya ina ne ake so tufan ya sauka ba bai yi maganar gwiwa ba ko to amma an san dai duk wanda zai daura zani ko gyauto a cibiya ko a kirji to dole ana tsammanin ya kawo gwiwa yau shi yasa malam bai ambaci iya inda ake magana ba amma gwiwa ita ce inda mai ahalar ya gaya maka wa auratu rajuli ma baina surati ila rukubati sai ce namiji abin da ke tsakanin cibiya zuwa gwiwa to sai ce wa aqallu ma yuzi'ul mar'ata mafi karancin abin da yake isar mace min libasi na tufafi fi salati a cikin sallah addir'u shine doguwar rigan nan da ya gaya maka ba sai an maimaita maka ba yake alkamisu alhasifu kuma mai kauri asabiku kuma mai duhun saka kasa akwai alhasifu ko yana yana da kaurin amma kuma sakarsa akwai kofofi kamar leshi in ka kama asalin inda saƙar yadin take tana da kauri amma kuma an bar ƙofofi a jikinsa ana ganin fatar jikin mutum to sai ya haɗe waɗannan gaba ɗaya ya zama alhasifu mai kauri mai saƙar tana da kauri ba shara-shara ne da ake ganin jikinsa ba sannan kuma asadugu mai duhun saƙa wanda ya haɗe babu ƙofofi a jiki allazi wanda yasturu yake suturce zuhura ƙadamai ha mabayyanin ƙafafuwansa guda biyu ka sa abin da ake nufi in ta sa rigar ko ta ɗaura zanin to sharaɗi ne ya sauka ya rufe ƙafa yana suturcewan mabayyanin ƙafafuwanta guda biyu in ta bar ko ɗan yatsanta na ƙafa a waje ta yi sallah ba ta da sallah ta yi sallah tsirara yana gaya maka aƙallu fa aƙallu ma yujizu almar'at mafi ƙarancin abin da zai ci mace minal libasi na tufafi fi salati a cikin sallah to ta samu doguwar riga idan ma sa dogayen riguna ne kamar larabawa in kuma ilinmu ne da ake sa riga da zani to a tabbatar zanin ya sauka an sassauta shi ya sauka ya rufe kafa ruku'u da sujjada duka yana suturce kafa ba ta bayyana sannan wa khimarun ta samu mayafi khimar ta taƙanna'u bihi da za ka da za ta lallaɓe kanta da shi ta ɗora mayafi a kanta ko hijabi da ake cewa yanzu ko kimar dama kimaru ɗin shine mayafi wanda in ta sa a kanta zai rufe gashin kanta gaba ɗaya da kunnanta da wuyanta sannan wajen hannu kuma ko dai rigar da zama mai dogon hannu da ta zo nan don zira'i ma tsiraici ne a jikin mutum in ta yi mace ta yi sallah da riga mai gajeren hannu irin yadda yawanci ɗinkin matanmu yanzu ba sa yin a tamfa ka taɓa na masa dogon hannu eh eh sai dai a yi mai faɗi wanda ko ya zo nan man gane ma suke ɗan ƙoƙari gumajin su shi ma iya nan ne shi ma ba zuwa nan man gane suka yi gumaje matan su yakan zo nan to matsala rigar matayen mu fa ba za ta yi sallah ba sai dai in an sa irin hijabin da ake sawa yanzu ko yawwa an sa hijabi ya sauka to shi kenan dama zai rufe kan da wuyan da kunnuwan da kuma hannu to shi kenan amma don ta ɗaura wani haf suna da suke cewa ko wani ɗan gyalanta da ta yafa a ka to kaga ba zai rufe mata zura'i ba abin da ya sa malam nan ya isu da riga kaɗai saboda rigunan su dogaye rigunan su hannun su yana zuwa su laraba inda ta sa doguwar riga ba su da doguwar riga mai gajiyar hannu sai dai wani suke zama a gida da ita to amma idan riga mai gajeren hannu ta to dole a samu kuma ko dai lifaya ko a baya da ake cewa ko hijabi wanda an an sa shi zai rufe hannayen jira'i wato ba shi rufe kaifai al'araba ita mace tana dafa ƙasa da tafuffukanta guda biyu bi ma'ana tafin hannu ba tsiraici ba ne don ta bar tafin hannunta a waje ba tsiraici ba ne saboda haka za ta dafa ƙasa da tafuffukanta fi sujudi a cikin sujjada misalar rajulin misali irin yadda namiji yake dafa ƙasa a sujjada ma'ana ba sai ta sa wata safa a hannu ko kuma ta sa hannunta daga cikin hijabi sannan ta ajiye a ƙasa ba a ita ma za ta iya fito da hannunta tafin hannu ba tsiraici bane a gummaci alhamdulillah kamar da alari ya gaya mana wal mar'atu kulluha auratu yace ita mace dukkan dukkaninta duka kulluha gaba ɗayan jikinta auratu tsiraici ne sai ce illal wajaha wal kaffai sai ce in ban da fuska da kuma tafuffuka guda biyu in an ce fuska iya inda ake wankewa a alwala mun san ba a wanko kai a wanke fuska ba a wanke kunne to iya wannan shine alwaji kewayen da ake wankewa a alwala shi kadai ne ba tsilake ba a sallah a gummace in ta bar kunnanta to ta yi sallah tsirara in ta bar silin gashin da ko kwaya ɗaya ne ta yi sallah tsirala in ta bar wuyanta a waje ta yi sallah tsirala don baya cikin alwaju ko haka nan alkaffai illa lau da wal kaffai in ta bar zira'inta ta yi sallah tsirala in ta bar ɗan yatsanta na ƙafa ko dunduniya ko tafin ƙafa ya bayyana ko a sujjada ne ta yi sallah tsirala saboda kulluha auratu illa alwajha wal kaffai yi mana ko an ce maka illal wajaha wal kaffaini wa adrafal qadamaini ko budunal qadamaini ai ba kawo budunal qadamaini har da kun kama tsiraici ne babu kafar ko ta jiya take takalmin ta ma ba za ka gani ba saboda dama rigar an shirya ta daidai sutura yanda addini ya tanada to akwai kalubale a wajen mu fa dole mata ya mu sai mun tashi da gaske in ba haka ba suna sallah amma ba sallah suke ba safa kuma eh safa ba za ka wadatar ba ka gane a rigar ko zanin shine sutura da zai sauka ya rufe kafar a zamanin da duk ba da ba safa ai akwai kufi amma ba a ɗaukar kufi a matsayin sutura dole rigar ko zan ake so ya sauka ya rufe wannan kafar to alhamdulillah sai mai na to laifin mazan ne wasu ba su sani ba matan wasu kuma mazajen ma ba su sani ba ballantana su gyara mu masu barka da fitowa alhamdulillah haka da fitowa madalla an aka rawar kallon ya da zuwa ya hima ya yi da yaji ya yan uwa alhamdulillah masha Allah baka da fitowa wa amin amin Allah saka da alheri masha Allah Da ina za mu tashi hashiyatul adawi dari da nawa dari biyu da hamsin da takwas Da ina za mu tashi na'am وأول صفة الإهرام فأول صفة كذا فرق صفر الولاء تظاهري الإهرام شيء كبر الحرم وهو أقول لك مثلا الإهرام الدخول في الصلاة shiga cikin sallah shine harama ai wani yayi harama sallah to daga an ce yayi harama ana nufin ya shiga sallah faradan sallar nan ta farilla ce kanar ta kasance auna filan ko ta nafila ce to shi ko wannan harama ta shiga sallah ana yin ta ne duk takabir da yin kabbara wa huwa shi kabbaran nan an ta kula ka ce Allahu akbar shi ne takabiratul ihram shi ne al-ihram fi salat la yuzu ghayru hadhihi al-kalima watan wannan kalma ba ta isarwa ka ce Allahu karim ko Allahu a'azam ko Allahu a'ala kaga duk ma'ana ɗaya ne da akbar da a'azam da a'ala da arfa'u da ajallu duk ma'ana su ɗaya duk yana nuna girma alifu tafdil akbaru daga kabiru ne aka samu akbaru a'azamu daga azimu ne aka samu a'azamu a'ala daga aliyu ne aka samu a'ala al-aliyu al-azim ka gane ai arfa'u daga rafi'u ne rafi'u darajati bil arshi aka samu arfa'u ajallu daga jalilu ne al jalilu aka samu al ajallu kaga duka yana nuna girma ne duka yana nuna Allah mai girma to amma duka wannan kalmomin ba za su isar ba a wajen kabbarar halama sai akbaru din nan la yujzi'u ghayru hadhihi al kalima watan wannan kalma ba ta isarwa wajen kabbarar harama dole sai Allahu akbar Allahu akibar a wannan bai ai barna ne sai dai akwai magana ɗaya in ya zama harshensa ne ba zai iya faɗa ba ba rashin sani ba ne ba jahilci ba ne to wannan za a karɓi ujirin ka gane ai saboda hadisin sayyidina bilalu ibn rabah kashi ka san shi asali mutumin habasha ne to harshensa baya iya faɗin shi ne yana kiran sallah na cewa ashadu Allah ilaha illallah sai manzo Allah yake sinu dilal inda Allah shinu yake sinun din nan na bilal da kuke ji a ashadu to a wajen Allah fa shinun ne saboda sun da sun da harshensa ne harshensa ne ba zai iya faɗa ba ko a nan muna da yarurruka kamar yarabawa suwa ba sa faɗan shi ne abdurasaki yawa ba sa ta razaki yawa Allah a kibaru ba yawa to ya zama harshe ne haka yawa to kaga akwai irin wannan in ya zama harshensa ne saboda yarensa ya yi tasiri a harshen yasa yake faɗan wannan to wannan Allah zai karba daidai ne za ka iya gunsa sallah ma ba ce waktu bi fahali tasibu imamatu man lam yumayyiz baina za'i wa ko baina za'i wa za'i amma kauli mafi inganci aka sai ya inganta in dai ya zama harshen sa ne haka to amma in dai irin mutanen mu ne na nan in malam bahaushe ne ko babarbare ko bafulatani kaga wannan in dai akbar ne ba wanda ba zai faɗa wannan kalmar ba sai dai zama ko rashin sani bai san yadda ake yi ba yawanci dai rashin sani ne ko kuma ba dai an koya a wajen malami ba duk yana cikin wannan akwai Allahu akbar kafin nan ayi sukuni Allahu akbar akwai wata Allahu akbar akwai Allahu akbar akwai Allahu akbar akwai masu sawa kuma bare bare Allahu akbar wau za ka ji sosai Allahu akuwar to ai wa ana ga abu ne an tashi iyaye da kakanni kawai an ga ana yi to a nan matsala take shigowa Mm. to to harshen sa ne haka ko kuma rashin iyawa ne yawa haka haka aka karanta yi mana to wannan haka wannan yana ga harshen ne haka in dai harshen ne haka babu matsala to wannan Allahu akbar din nan ba ta wata wannan kalma ba ta isuwa in kana yusunu arabiya to ka ji maganar ba sai ga zancen ma in ya kasance yana iya kyautata arabiya harshensa ɗin zai iya kyautata faɗin Allahu akbar yadda take a larabce to idan ya faɗi wata kalma saɓanin akbar ko yace akuwar ko akabar ko akibar to wannan sallarsa ta ɓaci in ka bara harama yayi wa wannan amma man la yuhsinuha amma wanda ba zai iya kyautata ta a larabci ba in ka ba shi alƙalami da tawada da takarda ya rubuta zai rubuta maka daidai amma harshensa ba zai iya faɗa ba to fa qala abdul wahhab mal abdul wahhab yace ya dukulu bin niyya kawai ya shiga sallar sa da niyya dun al ajamiya banda wani yare da banda gwanin in ya kudura niyya ta sallah kawai sai fara alhamdulillahi rabbil alamin kabbara harama ta fada a kansa ba a so ya faɗe ta da wani yare ya ce Allah mai girma da hausa ko da falatanci ko da wani yare tunda ba zai iya ba to ta faɗa a kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa qala abul faraj shi kuma abul faraj yace a'a ya dukulu bi lugatihi zai shiga sallan nan da kabbara harama amma da irin lugarsa shine yarensa yace Allah mai girma kawai kama karanta fatiha da sura to duk wanda yayi daidai ne wa sunni hadhihi jumlatu kalimatan an ambaci wannan jumla da sunan kalma Allahu akbar ba ya ce la tujidu gairu hadhihi kalimati ba amma a hakika ai kalimatai ne Allahu din kalma ce akbar kalma ce amma sai yace gairu hadhihi kalima to an ambace ta da sunan kalima kalma ɗaya nazarin domin duba lillugati ga fannin luga a wajen malaman luga in ka ce Allahu kaɗai ba zai ba da ma'anar zance ta fa'ida ba sai kana da akbaru kamar mubtala ne an da labari ko to sai suka ɗauke shi kawai gaba ɗaya a matsayin kalma ne lalin istilahi ba wai a wajen istilahi ba wa huwa fardun to shi fa wannan kalma ta kabar halama farilla ne fi haƙƙin imami wal fazzi cikin haƙƙin liman wal fazzi da mai sallah shi kada ittifaqan gagamuwar maluma wa fi haƙƙin ma'mumi amma a cikin haƙƙin mamu kabar harama farilla ne alal mashhuri a bisa ƙauli mashhuri akwai ƙaulin da aka ce a yanda liman yake ɗauke masa fatiha yana iya ɗauke masa kabbara harama amma dai ƙauli ne wanda bai shahara ba gaskiya faiza ta raka husahiyar idan mamu ya bar kabarar harama da mantuwa au amidan ko da gangan a ƙauli mashuhuri baɗalar salatuhu sallasa ta ɓaci min kalfi imamin ko a bayan liman yake alal mashuhuri shi ma ko da mantuwa ne saboda rukuni ce kamar ka manta ruku ne ko sujjada ai baka shiga sallar ba baka kabar harama ba ita shiga sallah ba ya gaya maka wa huwa dukulu fi salati ba to ashe baka shi kai ba sallah kake ba ma baka sani ba dan baka shige ta ba sai kai kabbara ko da da mantuwa ne wa dalilu wujubihi dalilin wajibcin kabbarar harama ba fi sahihain abin da yazo a cikin sahihu bukhari da muslim min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam daga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake miftahu salati at-tahur mabudin sallah shi ne a tsahuru tsarki an ce tsarki tun daga tsarkin hadasi da kabasi da alwala ko taimama ko wankan janaba ya danganta da abin da ya wajaba a kanka ya haɗe sunayen gaba ɗaya tsarkin nan sawa'un kashi kai sai ka tsarkake fitsari ne sai ka tsarkake tufa ne mai najasa sai ka tsarkake gudun yin sallah ne sai ka tsarkake alwala ne baka da ita sai ka yi alwala ko taimama janaba ce da kai sai ka yi wanka to yanzu ka sa mukunni ka buɗe sallah amma baka shiga ba yawa mabuɗi ne na sallah shi tsarki wata harimuha ya wato haramcinta abin da zai haramta maka yin zance ya haramta maka cin abinci ya haramta maka duk wani aiki wanda ba ayyukan sallah ba at-takbiru shine kabbara kabbara harama kenan kaga wannan ya nuna maka ita ce ita farilla ce wa tahliluha manzo Allah yace walware ta ko halaccin abinda kabbara harama ta haramta maka at-taslimu shine sallamewa daga ka ce assalamu alaikum to abinda kabbara harama ta haramta maka yanzu sallaman nan ta halatta maka ita wance at-tahrim haramtawa ko ai mun san suratu tahrim surar haramtawa ka gane lima tuharimu ma halallahu laka kaga haramtawa ake nufi da tahrimi daga ka ce Allahu akbar to yin zance ya haramta ta haramta maka yin zance ta haramta maka ci da sha ta haramta maka yin tafiya ta haramta maka yin dinki ta haramta maka yin saƙa ta haramta maka duk wani aiki wanda ba ayyukan sallah ba. amma daga ka ce assalamu alaikum to tahlilu ita kuma ta halatta maka duk wancan abubuwan da kabbara harama ta haramta maka shine ma'anar tahrimuha at-takdir wa tahliluha at-taslim to mahallu shahid tana muna maganar wajibcin kabbarar harama shine da yake wa tahrimuha at-takdir yawa haramcinta shine kabbara wa yusrabu fiya ana shaɗanta cikin wannan kabbarar harama alƙiyamu tsayuwa da ba mun karanta wal qiyamul hafarudu sharadi ne ba a yin ta a zaune ba za ka kabar harama daga zaune sannan ka miƙe ka fara karanta fatiha ba ligairil masubuki ga wanda ba masubuki ba ittifaqan ga gabuwar maluma ka gane ai fa in tarakahu idan wanda ba masubuki ba ya bar tsayuwa domin kabbarar harama badalar sallarsa ta ɓaci wa ammal masubuku amma masubuki wanda ya zo ya tarar liman a ruku ko a sujjada fa fil mudawwana aulin da yazo a cikin mudawwana idza kabbara lil ruku in yayi kabbara domin tafiya ruku wa nawabihi al aqd yayi nufin kudura kabbarar harama ajza'ahu yana isar masa a wannan kauli na mudawwana qala ibnu yunus ibnu yunus yace haza wannan fa da sharadi idza kabbara qa'ima kaga ya koma da farko kenan in fa yayi kabbarar ne a tsaye sannan ya tafi ruku'u to kaga an koma dai zancen tsayuwar wa fasara halbaji shi ko imamu baji ya fassara wannan kalma bima yanfi da abin da yake korewan shar'iyatul qiyam sharadin tsayuwa a kabbar harama cewa cewa fa aka yi idza kabbara liruku'i in yayi kabbara domin tafiya ruku'u kaga ba a tsaye kenan ne ba to anan suna ganin a wajen mamu wanda ya tarar da liman a ruku'u wannan tsayuwar an sauke masa ya kabbara domin tafiya ruku'u sallasa ta inganta a wannan kauli amma fa wancan magana ta baji ko tana da ƙarfi cewa in yayi kabbara a tsaye wa yusrabu fi aiban ana shartantawa cikin kabbarar harama dai buqaratu niyyati agwama ta da niyya ka gane ai kana kudura niyya sai ka bar haram fa in ta'akkarat anha idan ka bar harama ta yi jinkiri ga barin niyya to fala tujzi'u kabbara haraman nan ba ta isuwa ittifaqa in ka zo yin kabbara to sai ka kara kudura niyya sannan ka kara hadawa da kabbara haram wa in taqaddamat bi kasirin idan kabbara harama ta gabaci niyya bi kasirin da lokaci mai yawa fakazalika to haka nan shi ma la tujrihu ba ta isuwa wa in taqaddamat bi yasirin amma idan ta gabace ta ne da lokaci kaɗan to fa qawlani an faduwa guda biyu dukkan su mashhura ne mashhurai an ce ba za ta yi ba tunda bai hada ta ba ko da lokacin kaɗan ne an ce a injin kilin ba mai yawa ba ne ba komai alhamdulillah kai inji bi ayayya sakan biyu za ka je ko shi ne ya shirar ne ana so kar a samu fasiri tsakanin niyyar da kabar harama daga ka kudura ka ce Allahu akbar ko sakan ɗaya ba a so a samu niyya fa ake magana ba fa iqama ba har ka manta ba magana iqama ake gaba yawwa maganar niyya iqama kam ya zo hadisi manzo Allah sallama aka yi iqama in ya ga wani ya bauɗe zai ji har inda yake ya gyara shi a sahu sannan ya dawo ya kabbara harama ba iqama muke nufi ba kudura niyya da kabbara harama ba ahalari ma an ga maka wa wa sharɗin niyyati muqaranatuha li lafzin takbir haka yake maka to ai wannan karatun ne ake fassara maka cewa sharaɗin niyya ba ta cika sai an rubanya ta da lafazin kabarar harama alhamdulillah sai ne askari kafi na nawa dari da talatin da biyar da ina za mu tashi na wai kurahu an karanta wa mai azumi alfasudu kisan jini walhijamatu da ƙaho da ake zuƙar jini kisan jini shine wanda ake tsantsagawa jini ya zuba ba tare da an sa ƙaho ba shi kuma hijama an an tsantsaga kuma za a sa ƙaho a zuƙo duka makaruhi ne ga mai azumi wal qublatu da sum'a ta sha'awa wanda ba za ta jawo yin mazi ba ballanta na yin mani makaruhi ne ga mai azumi wal mula'abatu da da yin wasanni na sha'awa da mace makaruhi ne ga mai azumi idan ba za a yi mazi ba wal kafaratu kaga kafara tana wajaba bi ta'ammulil fitr da ganganta ci a cikin yinin wata ramadana awil jima'i ko ganganta yin jima'i a wuski da a'il mani ko ganganta jawo mani da rana a watan azumi ya yi wasa da azakarinsa ko yi wani abu har ya yi mani da rana to bayan ya rama guda ɗaya nan sai ya yi kafara bi dawamin nazari ya jawo wa kansa fitar mani da dawamar kallon mace na sha'awa auta ga kurin ko kuma tunani na sha'awa yana tuna wata mata da ya yi harka ta saduwa da ita bayan ya yi mazi har ya ci gaba har ya yi mani a wannan tunanin to sai ya yi kafara au bi tariki dabbati ko kuma a dalilin motsawar dabba yana tafiya akan jaki ko doki ko raƙumi dan tafiya da take yana motsa a zakarinsa yana gogar bayan dabbar ya fara jin sha'awa bai gyara ba ya bari da gangan har ya yi mani to shi ma sai ya yi kafara yi alal mashhuri abu za kauli mashhuri والمشهور قول مشهوري دي تنوعها نوعانتور ita wannan kafara ka gane ai nau'i uku ce kamar yadda zai gaya maka ba wai ba dole sai ka yi azumi ba ba dole sai ka sayar da miskini ba ba dole sai ka yanta baiwa ko bawa mumini ba a'a nau'i nau'i ce kuma wa Allah cewa ita kafarar nan Allah takyiri abu ta ba da zaki ne an ba ka zaɓi ka zaɓi wanda ka ga za ka yi a cikin kafara guda uku. Na farko fa ya ci ƙabatan zai iya ‘yanta baiwa ko wuya ya mumina ta mumina, kamilatar riki mai cikakkiyar bauta, ba wata take wani ɓangaren ta ‘yantacciya wani ɓangaren baiwa ba, ba wanda yake an masa budabbar ba, ba wanda aka karya wa fansa ba, ba almutaku ila ajalin ba, wanda yake da cikakkiyar bauta gaira ma'ibatin wanda kuma ba ta da aibi kar ya yanta kuturu ko gurgu ko makahu ko mai shamajika mai sikila ko wani wanda yake da aibi mai lafiya zai yanta wala mustahi qatal itiki wala wata ta cancanci yanci wanda jiran lokaci kawai take ta yantu kamar mudabbara kenan au ko kuma in bai samu irin wannan baiwar ba da ta cika wannan sifa ya su mu shahararri mu da tabi aini ya azamci watanni biyu mu da tabi aini ababen jerantawa fa in kada shahararri din nan wajibi ne su zama mu da tabi aini abin jerantawa kwana 60 kuma an samu wata da yi nukusa ne 29 shi sai ya cika ka gane azumi sittin ne kaga da ce sha'ani mutasabani kabara farkon wata in yayi ashirin da tara aka ce sabo ya kama ka sai yau na samu wata daya a baka samu ba sai ka cika shi kwana sittin ake nema cikakkun watanni fa in kaza idan ya yanke jeranta azumin kafara li uzurin domin wani uzuri na rashin lafiya ko tafiya ko jinin haila ya zo mata da dama shari'a tana karba ko a wata ramadana ne to idan uzurin ya gushe bana ya gina akan abin da ya yi a baya ya yi azumi goma ko sha ɗaya ko ashirin sai jinya ta kwantar da shi to ya ajiye sai sanda ya samu lafiya ko tafiya ta kama shi ta halal ba ba ta saban Allah ba to ya ajiye ya ci abincinsa a cikin tafiyan nan har uzurin ya gushe ko jinin haila ya zo mata kamar yadda na faɗa to idan ya zo ci gaba da azumin sai ya gina akan abin da ya yi a baya wa illa in ba a dalilin uzuri ya ajiye ba kawai haka kawai yake kai shi ya gaji ba zai huda kafaran nan to in ya tashi ci gaba ista'ana da fara sabuwa da abin da ya baya ya rushe ko hamsin da tara yayi ba ba saura guda ɗaya ba ita kai bari gobe dai na huta to goben nan in ya huta ya rushe abin da ya a baya jibi in ya zo sabo zai sake kamar bai taɓa yin ko ƙwaya ɗaya ba au yud'imu sittina miskinan ko kuma ya ciyar da miskini sittin muddan muddan mudu mudu ko da miskini ɗaya mudu ɗaya shine mai iziya ta maka muddan da kulli miskini mudu ɗaya zai bayar ga kowane miskini ɗaya miskini sittin sharaɗi ne mala yace wal adadu sharaɗu adadin nan na miskini sittin sharaɗi ne wala yulfaqu min nau'aini wato adadin nan da aka ce sharaɗi ne ba wai dole kowa sai ka danka masa a hannu ba za ka iya zuwa ka samu miskini ko fakiri ka ce ku nawa ne a gidanka wanda kake ciyarwa in mai gida fakiri ne ai aisa ma fakirai ne ko matansa ma fakirai ne to ya lissafa maka shi da mutanen gidansa da shi da matansa da 'ya'yansa sai ka lissafa adadin yawan sai ka bashi to gaji kai da iyalinka sai ka je ka samu wani magidancin shi ma ka lissafa masa shi da iyalinsa amma sharaɗi ya zama shi da su dukkan tsirai ne don kai wannan ma yayi tun da ka ai adadi ake nema wai ba ce kowa sai ka danka masa mutum a hannu wal adadu sharɗu kuma wala yulfaqu ba a haɗawa min nau'ai daga nau'i biyu ba za ka yi azumi talatin ka ce da miskini talatin ba ka ce ka ce ka yi kafara ko ka fara yi ka yi talatin ka ji ba za ka iya ba ya kace to bari ka ce da miskini talatin kaga an samu sittin ba azumi talatin mudu talatin to ba zai yiwu ba in ka ɗauki nau'i ɗaya sai ka gama wata ta'addadu kafara tana kidayuwa bi ta'addudil ayyami da kidayuwar kwanakin da ya karya azumi in ya in yau ya karya da gangan gobe ma ya karya da gangan to kafara zuci azumi ɗari da ashirin jibi ma in ya karya ya zama azumi ɗari da tamanin gata ma in ya karya ya zama ɗari biyu da arba'in ba ruwan shari'a ba a haɗawa gaba da abu suka fara da wal azharu amma ƙauli mafi rinjaye adamu ta'addudiha adamin a wato rashin kidayuwa na kafara filomil wahidi a cikin yini ɗaya ai ai yini ɗaya da ka karya azumin da gangan kuma ka je ka yi jima'i da gangan to wannan kafara ɗaya ne tunda dama yinin ɗaya ne yawwa amma an aka samu yini biyu to kafara ta zama biyu wa alam wujudiha da rashin wajibcin kafara bil jima'i da yin jima'i sahawan da rafkanuwa wannan yana ga maka al-azharu fa kauli mafi rinja akwai kaulin da aka ce jima'i ai babu gangancin jima'i jima'i kana da ka ce kai babu mantuwa ko rafkanuwa yawwa ko da rafkanuwa suka ce dan ma a toshe kofar ko da rafkanuwa kai sai kai kafara to amma dai yace daga cikin al-azharu adamu wujudi hadil jima'i sawa in dai har manta kai da gaske ka manta kana azumin ramadana kaje ka saki matarka da mantuwa to suka ce babu kafara wakila ka ji kauli na biyu yalzamuhu kai kafara nan yana lazamtarsa ana yin jima'i da mantuwa ne wa rafdu niyyatin naharan da kuma kakkaɓe niyyar azumin da rana a cikin yinin azumin ramadana a zuciyarka kace kai kai kai ka fasa azumin ma ko fa baka ci ba baka sha ba walwala niyyar nan naharan da rana yana jawo kafara wa ta'jilu fitri ko da gaggauta cin abinci litawaki mubayin domin afkuwar abin da aka halatta shi ma yana jawo kafara rana ba ta faɗi ba don kana saurin gaggawa ka je ka gaggauta cin abinci ta rana ba ta faɗi ba to shi ma sai ka yi kafara wal mukrahatu matar da aka tilasta mata yin jima'i matar aure ce ba daidaita ba mijinta ya zo da ranar Allah ya take ta a cikin wata Ramadana ba ta so to talzamul mukrahi alaiha kafara ta yana lazamtar wanda ya tilasta mata mijin da ya tilasta mata yin jima'i bayan ya yi tasa kafara sai ya yi ta matar ita ita lama ko kawai za ta yi guda ɗaya tunda ba da niyyarta ba da santa ba tilasta mata yi to alhamdulillah sai ne a garabul misali shafi na nawa shafi na na za mu tashi amma ibulu amma ka gaza kan raƙuni fa fi kulli hamsin ko a cikin dukkan raƙuni biyar da suka shekara za'inatun za a ba da tinkiya ko akuya illan ya kun jullu ganin milbaladi alma'azu za'ina ɗin nan za'anu ne za a ba da tinkiya illan ya kun jullu ganin milbaladi alma'azu iya zama mafi yawan tumakan garin ba akuya ba ne to tinkiya za a bayar amma ya zama mafi yawan dabbobinsu na garin awakai sun fi tumakai yawa to akuya zai bayar ila arba'in wa ishirina haka zai dinga bayarwa har su kai ashirin da hudu abin da yake nufi idan goma ne ya bada tumakai biyu idan sha biyar ne ya bada tumakai uku idan ashirin ne ya bada tumakai hudu idan ashirin da hudu ne ma kaga ba sai ashirin da biyar ba tumakai hudu zai bayar to wa fi kamsin wa ishirin in shekara ta zagayo raƙuma sun zama ashirin da biyar to ya daina ba da tumakai da awakai daga nan zai fara ba da bintu makadi yar mai naƙuda mace aufat wata wata ta cika shekara gashi uwarta tana naƙuda wa fi sittin wa talatina idan suka kai talatin da shida tun daga nan zai dinga ba da bintu makadi har su kai talatin da biyar ma ina fata an gane kaga goma ma ya ƙaru amma har yanzu bintu makabin din zai bayar in shekara ta zagayo sun kai talatin da shida kaga goma sha ɗaya ya ƙaru a kan ashirin da biyar to sai ba da bintu labuni yar mai shayarwa aufar sanatai ne wata ta cika shekara biyu cif daga cikin raƙuma wa fi sittin wa arba'in tun daga nan zai dinga ba da mai shekara duk biyu sai sun kai arba'in da shida to a nan kuma hikkatu sai ba da hikka aufar salasar ta cika uku ba ta ce maka sinina ba a wakar salasa sinina yake nufi wafi ihda kaga shekara ɗaya da ake ƙara wafi ihda wa sittina tun daga nan kuma sai sun kai sittin da ɗaya sannan bintu labunin zai ba da ƴar mai shayarwa a wakar sanata ne ta cika shekara ko na yi ƙasa ne wato jaza'atun haka ne zai ba da jaza'a a wakar arba'an ta cika shekara hudu wafi sittin wa saba'in in sun kai saba'in da shida binta labuni zai ba da ‘ya'ya mata biyu na masu shayarwa masu shekara biyun nan wafi ida wa tis'in in suka kai tis'in da ɗaya hikata ne zai ba da hikoki guda biyu masu shekara uku uku wafi mi'atin wa ihda wa ishirina tun daga ɗari da ashirin da ɗaya ila tis'in wa ishirina har zuwa ɗari da ashirin da tara hikata ne zai ba da hikoki guda biyu masu shekara uku ukun nan a uku uku hikata ne aw salasu banati labuni ko kuma ya bada bintu labunin guda uku ko hikka biyu ko kuma bintu labunin uku alkiyaru li sa'i zaɓi yana wajen jakada sa'i da hukuma ta turo ko ya karɓi hikoki biyu ko ya karɓi bintu labunin guda uku alkiyaru li sa'i amma fa ta ayyana ma wujida ma wujuda abinda aka samu a cikin biyun ta ayyana kuma ya zama wajibi ya karba yana da zaɓi na in an samu dukkan guda biyun an samu hiƙa biyu an samu bintu labunin guda uku to zaɓi ya rage gare shi amma in aka rasa ɗaya sai ɗayan to ma wujuda abinda aka samu hiƙa biyu ne kadai ba salatu banati lagunin ko salatu banati lagunin kadai aka samu babu hiƙata ni to abinda ya samu ta ayyana shi shi ya zama wajibi to alhamdulillah a amma ga wa ammal baqaru kuma fi kulli ashrin sannan dukkan goma in ya ƙari akan wannan ɗari da ashirin da tara duk sanda aka ce goma ya ƙaru to ya tagayyara wajibu wajibi yana canjawa ka fi kulle arba'in a cikin dukkan arba'in bintu labuni a cire bintu labuni wa kulle kamsin a dukkan cikin dukkan hamsin hikkatun a bada hikka guda ɗaya alhamdulillah sai ne to ina za mu tashi tashi na saba'in da biyar ta'alimul muta'allim to ina ne gulu wa kafa wa kafa bil i'rabi an ilmi Allah shiryan wa khasara wa kafa shiryan ya ishi mutum tatsewa wa khasaran da tabka asara bil i'rabi da gujirewa da an ilmin lahi gabarin ilimin Allah shi ne ilimin addinin Allah ko ba wani laifi na kin neman ilimi na addini bayan kana da dama Allah ya baka lafiya da lokaci da zaka je makaranta ka koyi ibada ilimin da za ka bauta wa Allah amma sai ka yi amfani da wannan damar da lafiyar da Allah ya baka ka gujire ka juya rayuwarka wajen wani abin duniya neman kuɗi ko neman arziki ko zaman banza kana gani ana karatu ba za ka je ba to wannan kaɗai ya ishe ka masifa da bala'i kana da lokaci a duniya kana da lafiya kana da dama da za ka je makaranta ka koyi karatu na addini amma kai zaman ka a gida ka shanta ko kawai kai neman kuɗi ka sani ina ka fito kasuwa ina za ka je kasuwa ko ina ka fito kiwo ina za ka je kiwo ko ina ka fito gona ina za ka je gona in ka fita gona tun safe ka dada ba kai za ka da gida ba sai bayan isha ba ka da lokacin zuwa karatu malam yace ko ba wani laifi wannan kadai kafa kiziyan wa kasara ya isa taɗewa da asara bil irabi da gujirewa da mutai an ilmin lahi ga ilmin addinin Allah wata ibidillahi ka nemi tsari ga Allah minhu daga bijirewa ga barin ilimin addini ka dinga neman tsari wajen Allah laidan wani harin dare da rana dan da kasan za ka nemi tsari daga shaidan to ka nemi tsari daga wannan asara wala budda min alimi dan ba makawa ga mai neman ilimi min tahammulul mashaqqati da julewa wahala mashaqqa wahala da tsanani na rayuwa ba a neman ilimi da sauki ko da dadi kana ji kana gani wani uzuri na dole za ka bari ka tafi makaranta ba ka samu abinci ba ma kana jin yunwa za ka haƙura ka tafi makaranta ana ɗari za ka bar anguwarku ko ƙauyenku ka tafi makaranta ana ruwan sama da iska wajen koma ko wajen tahowa duka sai ka jure wal mazallati da kuma ƙasƙanci ni ɗalibin ilimi a cikin neman ilimi dole sai ka jure wannan in ka ce kai ba ka son wahala kai ba za ka juri kaskanci ba wato ba za ka nemi ilimi ba domin ko dan Allah ya jarrabe ka ba sai ya tsora maka ɗayan biyun nan ko wahala da tsanani na rayuwa da talauci ko kuma a kaskanci kana da abin da za ka ci ka sha kuma watakila wasu dinga bata maka rai duka sai ka yi hakuri sai ce wa tamalluku mazmumun yin fadanci abin zargi ne tamalluki irin zaman nan da kai a ga ka zo gaba wani mai kuɗi kayi wannan ya ce ka duba wani da girma da gajararsa ya ya zubar da mutuncinsa a gaban mai kuɗi yana kwaɗayin abun hannunsa ko a ganka gaban wani ciyaman ko wani hakimi ko wani gwamna ka je ka faɗi irin wannan zama shine tamalluki duk inda aka ga kayi shi ana zargin ka a shari'ar musulunci ka tashi ka je ka nema a wajen Allah mana kada wajen makaluki dan uwanka mai kashi a ciki ka kaskantar da kanka wai dan akan abun duniya shi ne tamalluki yin fadanci da bambadanci ka gane yayi da maula mazumumu duk abin zargi ne illa fi talabi ilmi sai dai a cikin neman ilimi fa innahu ka sani cewa shi a babin neman ilimi la budda lahu min tamalluk ba makawa ga ɗalibi sai yayi fadanci yayi godo yayi bambadanci yayi maula lil ustaji ga malamin domin ya ware masa loga ta ilimi in ka zo masa da girman kai kaga ba zai sanar da kai ba makawa ka yi wa malamin ka fadanci wacewa ka da abokanan karatunka ba malamin kaɗai ba abokanan karatunka da kuke muzakara ko munazara da su to sai ka ƙanƙantar da kanka a gare su su gaya maka abin da suka gane kai baka gane ba wa gari da waɗansu kuma ko da wasu ɗalibai da na wata makaranta daban in kun haɗu kana neman fa'ida ta ilimi ka musu fadanci domin su sanar da kai ya ce maka lil istifadati domin fa'idantuwa minhu daga wajen waɗannan abokanan karatu fakila aka ce al ilmu izzun la zulla fi shi ilimi izzun wata daraja ce la zulla da babu kaskanci fi a cikin sa in dai kayi shi to ka samu daraja da babu kaskanci a cikin ta sai dai in kai ka kaskanta kanka ilimi ba zai kaskanta ka ba sai dai in kai ne ka jefar da daraja da Allah ya maka to kowa ma sai ya taka a ganka a kofar wane a ofishin wane a gidan wane wannan kai ka walaƙanta kanka amma in dai ka samu ilimi ka samu darajar da babu kaskanci a ciki abinda ake nema ka tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ka ba wanda zai zo ya taka ka amma fa wala yudraku ba a duskarta shi ilimi illa bi zullin sai da kaskanci la izzati da babu wata daraja a cikin in kai dan sarki ne ma ajiye sarautar ku a gidanku ka taho a matsayinka na ɗalibi ka zo ka haɗa kafaɗa da sauran ɗalibai ka buɗe littafi ba za ka zo mana makaranta ka hau kujera sauran ɗalibai suna ƙasa baka sai kai kai ɗan sarki ne ba za ka zo mana makaranta a shi muɗa maka da zuba da hulo ka zauna wai kai ɗan sarki ne kuma za ka yi karatu ba a wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ajiye sarautar ka in kai mai kuɗi ne ko ɗan mai kuɗi ajiye kuɗinka ba shi ake nema ba ka zo ka ba da lokacinka ake nema in kai ɗan gwamna ne ma ajiye mulkin naku ka zo ka yi karatu domin la yudrakul ilmu illa bi zullin la izzati ba a duskar ilimi inda ilimi ne na hakika sai an hada da kaskancin da la izzati babu wata daraja a cikin amma an kai shi kuma to ka samu izzun daraja la zullati ba kaskanci amma fa wala yunalu wa za a same shi ba ko wala yudraku illa bi zullin la izzati sai da kaskancin da ba wata daraja a cikinsa. Almurabi da haza, tamalluku ɗalibi na lil ustazi wa shuraka, abin da yake nufi da wannan duka a samu tamalluki shine fadancin da ɗalibai za su yi wa malami, wa shuraka su yi wa abokanan karatu, wa arzul ihtiyaji ilayhim da bujiro da bukatu zuwa ga malaman ko ɗaliban ‘yan uwansa. Fil ilmi bukatar da yake ta ilimi abin da bai gane ba ya bujiro da ita babu laifi. amma ka zo gudan mai kuɗi ka fito da bukatun ka wallahi yau babu abin da za a ci a gidana ba kaza ba kaza wannan ka wulakanta kanka kuma za a zarge ka amma dan ka fito da bukatun ka na ilimi a wajen malami abin da yake nema kenan ko a wajen abokanan karatu abin da ake nema kenan wa haza zullun wannan a zahiri kaskanci ne tunda ka bayyana kai fa baka sani ba wannan abin da ake faɗa wannan hukuncin kai baka gane ba kaga akwai kaskanci a ciki to ka haƙura da wannan ƙasƙancin ka tambaya a gaya maka. Zullun ƙasƙanci ne, amma yu'addi yana bayuwa ila izin abadi zuwa ga daraja ta har abada. Daga ka san shi kuma shikenan ka wuce wannan, kuma za ka samu daraja a dalilin sanin da kai zuwa ranar tashi alkiyama. Alhamdulillah lokacin sallah ya Fatiha da salatul fati. Allah ya mana dukkan bukatunmu da bukatu da duka umarce mu da addu'a. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وإمداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله ai ka da alwala ba assalamu alaikum wala yakum assalamu alaikum alaikum barka da zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya gajiya assalamu alaikum masha Allah barka da himma